salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da wannan lokaci da kuma wannan rana ta juma'a goma kenan yau ko goma daidai ga watan azumi hijiriya na shekara 1447 wanda da ya kirgen kuma 20 da nawa 27 ga watan february 2026 muna nan cikin masallacin al'afat wanda yake cikin anguwar nasarawa gombe a wannan ƙasa tamu ta najeriya inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani a cikin suratu ali imrana yau za mu tashi ayoyin da ake sifanta mana mutanen kirki inda allah yake cewa sari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara ta ubangijinku daga wajen ubangijinku da kuma yin ayyuka wa jannatin ai wasari'u ku yi gaggawa kuma zuwa ga ayyukan da za su saka ku cikin aljanna ardu hassamawat wal ard wanda girmanta ya kai girman sama da ƙasa wa iddat lil muttaqin wanda aka tanace ta ga mutanen kirki jiya mun yi duk wannan gurin wannan mutanen kirkin su ne allazi na yunfiquna fi sarra'i wad darra su ne wanda yake suke ciyarwa a cikin farin a cikin halin walwala da kuma halin kunci a kowane hali a talauci da kuma halin yalwa sannan su ne alkazimin alghayth su ne masu danna fushi mun faɗi girman danna fushi da falalansa wal afina anin nas kuma suna da afwa ga mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah subhanahu wataala kuma yana son mutane masu kirki wannan wallahi bil musulmin zamu dan yi maganar sa watakila a gaba sai Allah subhanahu wataala yanzu ya faɗi ayyuka da suke yi tsakanin su da jama'a sai kuma Allah ya dawo yana ambaton ayyuka sun wancan an yi wancan shine mutum ya gyara tsakanin sa da mutane to wannan kashi na gaba kuma gyara tsakaninka da ubangiji walladheena idza fa'alu fahishatan dan adam dole a same shi da kurakurai to su ne kuma in suka yi wata alfasha au zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunansu domin kanka da ranka amana ce Allah ya baka amana duk sanda ka bari ta yi sabo kamar ka zalunce ta ne ya dace ka hana ta ya dace karka barta ta ji amanar da Allah ya baka karkaci amanar jikinka alladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha wannan sifa ta mu'mine kawai zaga sun sun ambaci Allah wasu ma zaga kuka suke wasu su tashi tsakiyar dare suna kuka suna neman gafaran Allah wasu ga sun fitar da dukiyarsu wannan fa sune sune zakarullaha babban misali a cikin su shine mutumin da ya aiki kuyangarsa sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura kuyangarsa ta tafi kiwon dabbobi ta je ta ta dan shagalta zaka samu ma wata gila abin da ya shagaltar da ita wallahi wani abu ne na lalura har kerkece ta zo ta dauke akuya guda daya yarinyar nan ta dawo gida tana kuka kaga ita ma akwai nadama ta tare da ita tana gaya wa mai gidanta ga abin da ya faru bacin rai sai talla mata mari ina so ku gane zakarullah ne zakarullah sai talla mata mari bayan ya mare ta kunga kuyan gace ya halatta da keta ya halatta ya ladabtar da ita amma saboda imani a zuciyar sahabbai yana yin marin kuma sai tuno Allah sai tausayin ta ya kama shi da tausayi ya kama shi sai ce a yanzu wannan marin mu je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in nemi menene zai kankare min wannan zunubi da ya je gurin manzon Allah sai ya ce ya manzon Allah ni abun da na mata ma da rashin kyautawa ina so ya yanta ta ta zama ta zama ya ko Allah ya yafe min annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kuma ba a yanta baiwa sai mu'mina fa tahrir raqabatin mu'mina sai an yanta baiwa mu'mina sai annabi ya ce bari mu mata jarrabawa zamu iso a karatun mata zamu iso surata al-mumtahana ko al-mumtahina annabi yana yi wa mata jarrabawa in suka yi hijira daga makka to hatta yantawa annabi yana jarrabawa dan haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mata aina Allah cikin jarrabawan da zai mata kenan cikin jarabar da za a tabbatar kai mai imani ka gane ma aina Allah yake annabi ya ce mata aina Allah hadisin yana bukhari ina Allah yake ta ce fis sama yana sama annabi ya ce mata wa man ana to ni kuma wane ne ta ce anta rasulullah kai kuma manzon Allah ne sai annabi ya kalli wannan ban alai ce a cik hafa innaha mu'mina ka yanta ta ita mu'mina ne kaga zakarullah ya ambaci Allah so da haka saboda neman kafara sai ka yi aikin kwarai cikin aikin kwarai ya yanta ta dan Allah ya fi masa malin da ya ita ma ta ji bata ji abu ta ji bata ji ta rike shi a cikin zuciya ba ta mai bai wasa ce to wannan sifa ta mu'mine zakarullah fastaghfiru li dhunubihim sai je su nemi gafaran gafaran kuma zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah dama ba wanda yake gafarta zunubi sai Allah ba wani shehi da zai ce na yafe maka dariya yake shi ma yana fama da kansa ba wani wanda zai ce maka yau na yafe maka ai kun ga wasu yan wane ne da suke ko yawwa a kalle ka ce nan na yafe muku a ce ai wallahi tunda ka zo an yafe maka tunda ka zo an yafe maka kai ma an yafe maka wannan fa asaba yake ga wa man yaghfiru dhunuba illa Allah da rufa to wannan duka sifofin mutanen kirki ne in sun nemi gafara walam yusirru ala ma fa'alu to nan ne zamu tashi ina so a sake karanta ayan zamu tashi walam yusirru ala ma fa'alu na'am alarma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Allah subhanahu wataala yake cewa wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum sune dai wa'anda da za su aikata wata alfasha za su aikata wata alfasha bar shi kabar bai yake da wannan idza fa'alu fahishatan da za su aikata wani aiki na alfasha aw zalamu anfusahum ko su zalunci kawunan su zakarullah sai kaga sun ambaci Allah fastaghfaru li dhunubihim sun yi gafara dhunuban su wa la yaghfiru dhunuba illa Allah ba mai gafarta dhunubi sai Allah jiya mun karanta hadisin Abu Huraira ina ga ba sai mun maimaita shi ba hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min muslimin hadisin Ali bin Abi Talib babu wani musulmi da zai wani zunubi yayi alwala ya salla raka'a guda biyu sannan ne mai gafaran Allah face Allah ya gafarta masa annabi sallallahu alaihi karanta wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu suratul nisa ko da kuma walladheena idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah fastaghfiru binnan walladheena idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum thumma yastaghfirullah yajid lahu ghafurar rahima wa afwan wannan ta gaban mu kai walladheena idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah wannan hadisi ne da ya ga mana sharuda na ga wanda ya fada zunubi da kuma sharuɗan tuba ya bamu guda uku na farko mutum zai alwala na biyu zai sallah raka'a guda biyu da kushu'i na uku ya nemi gafaran Allah bisidiqin bisidiqin wannan shine bisidiqin to zamu gane me ake nufi ya nemi gafaran Allah bisidiqin fa inna Allah yaghfiru lahu dhanbahu in dai ka cika wannan sharuɗan laifin da kai to Allah zai yafe maka wannan zunubi din wannan rahamar Allah ce da take akan mu mai fadi sannan Allah ya bude mana kofan tuba a kowace a kowane lokaci yawa aka bamu wannan sharuda guda uku to akwai sharuda sharadi na hudu shine wanda zamu yi sharhin sa a wannan abin nan walam yusirru ala ma fa'alu shine sharadi na hudu sharadi na hudu mutun ya zamana walam yusirru ala ma fa'alu ai zuciyarsa bata bata dage bata zauna a cikin abin da suka aikata ma'ana zuciyarsa take jin yanzu ba na tuba ba gobe zan sake yanzu ba na tuba ba gobe zan sake wannan shine al-israr ay lam yuqimu ala dhunubihim wa lam yudawimu alaiha kamar da ibnu jarir tabari ya fada ba su tsaya kansa ba kuma su tabbata kanta ba bal tabu minha wa raja'u ila Allah sun tuba sun dawo zuwa ga Allah kana jin kai kam da wannan zunubin ba kai ba shi ko rabu shikan aure suka uku wannan zunubin kamar labarin wanda ya ji labarin kanwarsa uwarsu ɗaya ubansu da ya aura ta za a har abada kenan ko to haka za ka yi shine walam yusuru wa bayyana anna ma'ana wa hum ya'lamuna tinnan wa hum ya'lamuna ay ya'lamuna anna ma fa'aluhu dhanbun wa ma'siya wannan babban karatu ne mutum ya fara tabbatar da abin da ya tukunna zunubi ne sabon Allah ne kaji baka kyauta wa Allah ba kaji ba daidai kai ba wa hum ya'lamun shi sa ibnu kasir Allah ya kara masa da yake cewa lam yastamirru ala fi'lil ma'siyah babu nufin ci gaba da aikata wannan sabonin bal tabu wa anabu sari'an shine abinda mai ahalari yake cewa wa an yatruka wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha ai magana israr yake fi sa'atiha wa lam yusirru alaiha wa hum ya'lamuna tahrimaha inji ibn kathir wa ashara ila anna al-mu'min qad ya qad yaqau fi dhanb lakin la yudawimu alayhi ibn kathir ya ce lalle musulmi zai iya fada zunubi amma komawa shine ake magana imam al-qurtubi yake cewa al-israru huwa al-maqamu ala dhanbi min ghairi tauba israr shine ka tsaya a cikin zunubi baka tuba babu tuba shi yasa tuba wajibi ne tuba wajibi ne kuma kullum bakin ka ya zama yana cikin tuba summa naqala an ba'd salaf sannan ya dauko maganan salaf imam al-qurtubi yake cewa ai salaf suna cewa la sagirata ma al-israr sagirata la sagirata ma al-israr duk wani aiki da kake gani wani karamin zunubi ne in dai kana ci gaba da yinsa ba ka tuba ka bar shi ba kana ci gaba ka ɗauke shi karami ne to sunansa ka ba irin zuno kabiratun min ka ba irin zuno shi ne la israra ma la sagirata ma al israr in dai karamin zunubi ka ci kana gari kawai kai ka ci gaba da yin kanka ba ka damu ba to wannan ba sunansa karamin zunubi ba sunansa babba kamar yadda suka ce kuma wala kabirata ma al istighfar duk girman zunubi kuma idan akwai tuba da nufin ba za a koma ba shi kuma bai zama babban zunubi ba ya zama wofantaccen zunubi saboda Allah zai yafe maka karami kuma yana girma wai abinda ake fada karin magana ta hausawa da tsakuwa dutse ya girma ya zama dutse kamar yadda da yayyafi teku ta zama teku ƙananan zunuban da kake rena mu su ne za su taru da yayyafi kogi ya zama teku dutse inna al'asa min ne min al'asa min al'usayya ko eh ba wannan nake da wannan na wannan nake so a ƙara sami fakhruddin razi yake cewa al-israr huwa al-azmu ala al-mu'awada israr shine ka ji zaka koma zunubi shine al-israr hatta laulam ya fa'alha fil hal ko da yanzu baka yi ba ya jayi gobe gobe ba matsala bari mu san tsaye yanzu kan na tuba bari mu samu yanzu ma dai rashi let's have a great avenue ma dama fi kalbihi niyyatu ruju ilaiha inda a zuciya akwai to wannan shine walam yusirru faja'al al-islam muta'alliqan bil qalbi kasashi wani abu ne na zuciya la bil fi'li faqat kisa ibn qayyim ibn qayyim yake cewa al-israr din nan walam yusru alama fa'alu ɗayan abu hudu ne ɗayan abu hudu ko ka ci gaba da yin zunubi ko kuma babu nadama ko kuma ka zama kana da sakaci a ciki kaga sakaci idan wasu group din abokananka ne suka sa kake fadawa cikin su a ce kuma kullun kana tare da su ka daina wiwi amma kuma abokane yan wiwi kaga kana wasa da zunubi din sai na biyar al'azami alal audati ilayka ke jin kuma mutun yake ji zai ko wannan duka duka babu duka israr ya shiga ciki wahum ya alamuna malamai suka yi maganganu guda hudu wahum ya alamuna wahum walami suru alama faru wahum ya alamuna suka ce ya alamuna anna ma faruhu zambun mun fade shi ko kake jin abin da kai zunubi ne ya alamuna anna Allah haramahu kasancewa Allah ya haramta wasu suka ce ya alamuna anna Allah yu'aqibu alai can Allah zai zai abin nan sun san Allah zai maka azaba ya alamuna sa'ata rahmatillah fayubadiruna bitauba sun san girman rahmar Allah shi zai yafe musu suka yi gaggawa suka tafi zuwa tuba walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika duk da cewa mun karanta su ulaika
ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannat wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ونعم أجر العاملين ubangiji yace ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa innan sune suke da babban sakamako daga wajen ubangijin su wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar akwai kuma gidajen aljanna waɗanda koramu suke gudana ta karkashin su khalidina fiha za su dawwama a cikin ta wa ni'ma ajrul amilin ma dalla da sakamakon masu aiki wannan mun gama da shi tun jiya na gaya mana karkashin ayoyin nan akwai wasu fa'idodi guda bakwai ko guda takwas ko wanda za mu yi su a gurguje na farko at-taqliyatu qabla at-tahliya at-taqliya qabla at-tahliya yabda al-abdu bi izalati adh-dhunub shine al-maghfira yastaghfiruna bastaghfiru li dhunubihim kaga in ka samu zunubi ya gafarta sai a samu kuma tahliya sai kuma ka samu tsaftata shine aljanna shi sa da aka ce lahum maghfiratun min rabbihim sai aka ce ulaika lahum ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannat to sai ka nemi gafara sannan a samu aljanna falala abu na biyu fadlul infaq fi kulli al-ahwal falalan shirwa a duk halin da kake ciki walladina alladina yunfiquna fi sarra'i wad darra'i shine duk cikin halin da kake ciki as-saqa'u fi sarra'i wad darra min adami asbabil janna wa khasatul infaq fi halin fi halin shidda in mutum yana ciyarwa a halin yana da kudi wannan bayanin a fili yake amma ba ka da shi ka je kana nema za ka ciyar wannan shi ne mai yi don Allah na ƙarshe in Allah ba ka sufa biyun ka more yanzu sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam akwai sahabin da shi kullum ciwonsa a duniya shi ne ƙarshen shekara ta yi ya ga sahabbai suna ba da zakka wannan zakar rukunan musulunci ne sai ce yanzu ana nufin zai mutu bai yi zakar daga ranar ya fara asusu kafin shekara ta zo sai da ya tara kudin da ya kai nisabi aka zo ba da zakka ce annabi ni ma nayi kokari na yau na zama mai ba da zakka na ya fidda zakka ya bayar dan a sa sunansa ya cika arkanul islam yanzu wannan asalin fi sarra'i wadan ra'i kenan wannan da zai yi asusun shekara guda har ya zama mai kudi ya tara ya samu ya fitar da zakka to dalan yana da kudi ba zai ba in babu aula na uku kazmul ghaiz wannan kazmul ghaizin me ake nufi danna fushi shine dabtun nafsi inda al-ghadab ka danna zuciyarka lokacin fushi ma al-qudrati ala al-intiqam kamar lokacin da kake da damar kai intiqami din lokacin da kake da iko ka dauki fansa amma kuma sai ka manta annabi yusuf ko shi nake yawan ba da misali don shi ne asalin practical misali na cewa ya samu dama sun yi nufin kashe shi ko? ba samu dama ba aka je aka sayar aka aka dauke shi a rijiya aka yi waye bayan sun bi shi suka zo su halakar da dan kanin sama aka yi ta yi wani nuna maka tafiyan da annabi yusuf yi ba su da nadama tun da kanin sama ana gallaza masa baban sufa mahaifin sufa da ya cino abin da suka yi annabi su ga inna kalifi dalalikal kadim ko inna kalifi dalalikal kadim kaga babu nadama asalin walam yusuru alama fa'alu wa innan qad asarru alama fa'alu ne amma aka zo annabi yusuf awfilana alkayl wa tasaddaq alaina inna allaha yujzil mutasaddiqin inna allaha yajzil mutasaddiqin ko saboda shi mai alkhairi ne kuma ya cika musu kuma ya ce hadhihi bida'atukum ruddat ilaykum ko hadhihi bida'atuna kai ruddat ilaina ya tattara kayan su da kudin cinikin duk ya ba su kayan su in haka ne su ya dace ma awun su yafi na kowa tsada yace shegu da fare haka amma duk bai wannan ba amma aka zo ya ce hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi antum jahilu qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf hadha akhi kad manna allah alayna innahu man yattaqi wa yasbir kage yana da ikon da baramawa yazo karshe iya ma tsauka la tasriba alaykum al yawma yaghfiru allah lakum ku daina zargin kanku babu maganar zargi yanzu al yawma yaghfiru allah lakum to ramawa lokacin da kake da iko kaki ka shanye da annabi su kuma bai shiga cikin falala ba shi yasa Allah ya hana ƴan uwan sannan annabta ba annabawa bane ba annabawa ne mugayen mugayen mugayen ƴan uwa ne kamar yadda Allah ya labarta mana Qur'ani ba annabawan Allah bane babu yadda zai annabin Allah ya aikata ya tafi nufin aikata kaba'irul zunub ba zai yi ba ba zai yi ba to al'aful mashrutu bil islah to ku gane na hudun nan wal afina anin nas to zama ne zaka yi afuwa kuma ya zama akwai sulhu a ciki in ka zama kullum afuwa kake ka zama wawa akwai gurin da ba a afuwa ba a yin afuwa gurin da ka san afuwa zai saka mutum girman kai zai saka masa ganin cewa ni na fi karfin sa ai ba yadda ya iya da ni sai yayi afuwa to nan gurin ba za ka daga kafa ba a je a yi shari'a ko kiyama za ta tashi ba a gama ba a je a yi ta yi ya sha wahala in dai mai girman kai ne marar mutunci ya saba wa mutane yana ganin ya fi ƙarfin kowa to a yau afuwa a gare shi wannan wauta ne kisa suna ce al'afu ma'al islah yusra'u al'afu anil musi idan kana fihi islahun wa maslaha abu na biyar al'ihsanu sababul na mahabba ne in kana kyautatawa sababi ne da Allah zai soka domin Allah subhanahu wataala yake da Allah dinin shugana fisar ra'i wad darra'i wal kadimin ghaiza wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin yadda Allah zai soka shine ka zama mai ihsani kasa zaka ji a Saudiya duk mutum mai yawan taimakon talakawa da sauransu zaka zance akwai wani muhsin a can ko wani muhsin duk daliban jami'a masu mata duk sun san gurara sun sani saboda duk karshen wata zaka je karbi rago zaka karbi kaza kuma ba ruwansa kai a to saudiya sun yi wa mutane illa sun mana illa ga kudi ga aƙida ga imani ga kuma yanzu in ka je ma kai da kudinka kana da kudinka amma sai ka ga mai kudi a garinku zai iya ciyar zai iya sayan irin motan da ake rabarwa amma sai ka ga yana cewa sabil sabil alaji mai kudi fa alajin najeriya na cewa haji haji sabil kaga ya karbi shinkafa da kaza wallahi billahi uksimu billah wani sabil din da ake bayarwa mutumin da ya yi sabil din wallahi alhajin nan da ya je karba wallahi zai iya sayan guda ɗarinsu a najeriya amma za ka samu direba direban taxi direban taxi ya yi asusu ai wadansu wani fisar ra'i wadda ra'i ya yi asusun da wata shekara za a zo azumi ya bada sabil ina shanun da ake kawo mana daga indonesia daga turkiya din nan ba kuna gani ya kawo masallatai ba a ce turkiya ta yanka a gombe ta yanka shanu dubu lasi yana wata yanka a gombe dubu da ɗari wani abu ko to wannan fa talakawa ne wani yanzu haka mai yankan farce ne da ya ji labarin ana ɗauko kuɗi na yanka layya a kawo shi talakar ƙasa irin najeriya mai yankan farce ba sai ce to shi ma a sa masa asusu sai ya fara a shekara ya lissafa a shekara nawa zai ke sawa monthly ta yadda kafin shekaran ta zai iya samun saniya ɗaya ko rabin saniya to talakawan sai su yi ta yi sai a zo kuma har masu kuɗi ci suke a najeriya saboda zuciyar lalatacciya ce ka gani na shida almubadaratu ila tauba ana so ake gaggawan zuwa tuba na bakwai almaghfiratu biyadillahi wahdahu gafar zunubi a wajen Allah ne shi kadai duk wani wanda ya ce yana so zai gafarta maka zunubi dujjal ne dujjal ne dan Allah ne kawai ya shiga aikin Allah subhanahu wataala ba mai gafar zunubi na ƙarshe na takwas maimaita zunubi ma'a tauba la yamna al-maghfira idan mutum yayi wani kuskure ya tuba sannan ya ƙara fadawa wani kuskure bal ma suna cewa wannan nafsin kuskuren bayan nadama bayan an an tsere da shi an yi kaza aka samu tuba Allah ubangiji ya iya gafarta maka a gane yadda malamai suke fassarawa Allah ubangiji ya iya gafarta maka Allah subhanahu wataala sai ya ci gaba da ayoyi na gaba kar khalad min qablikum sunan na'am نعم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين
Allah subhanahu wataala yake cewa qad khalat min qablikum sunanun ai ku suna nan qad khalat ai madat wa zahabat min qablikum kafin ku sunanun sunnoni da yawa qad khalat min qablikum sunan ai madat qablakum tara'ika wa ahwal jarat biha sunnatullahi fil umam lallai sunnoni ta baya sun wuce a al'ummomin baya abubuwan koyi da daukan darasi ya faru a al'ummomin baya min nasrul mu'mini na daga cin nasarar mu'minai wa ihlakal wa ihlakil mukazzibin da kuma halakar da masu karyatawa wabtila'is salihin da kuma shiga jarrabawa na mutanen kirki wa tamkin wa tamkin ahlil haqqi ba'da sabr da kuma masu gaskiya idan suka yi hakuri Allah ya ba su cin nasara wannan ita ce sunnonin da suka faru a can baya darkal min qablikum sunanun fasiru ku tafi bayan ƙasa fil ardi ku yi tafiya a bayan ƙasa fanduru kai fa kana aqibatul mukaddibin ku je ku ga sakamakon masu ƙaryata ayoyin Allah za ku ga abun bashi da kyau wannan umarni ne da ai itibari basiru fil ardi fanduru kai fa kana aqibatul mukaddibin itibari ai ta'ammuli na abin da ya faru da al'ummar baya kamar kamar adawa da samudawa da mutanen nuhu da qaumu lut da kuma aqiba ta duk wani masu sabon Allah asairu huna ya shimalu sairul hissi fasiru fil ardi ku tafi a bayan ƙasa wannan sairu ɗin tafiya a bayan ƙasa ya kashi kashi biyu ko tafiya da jikinka ka tafi da ƙafarka ka je mada'in salih ka je khaibar ka je tabuka ka tafi cikin yamen wajen samot wajen adan da sauransu kaga inda aka halakar da 'yan baya sannan kuma akwai asairul ma'anawi fasiru fil ardi ay ta'ammal fi akhbarihim wa atharihim ka karanta labarukan su kwakwalwanka ta baka tunani da daukan darussa wannan yana mana wannan ayar tana kwadaitar da mu karanta tarihi dirasatut tarihi lil iza ka karanta tarihi dan wa'azi la mulani mujarradul hikaya ba kawai dan ba da labari ba هذا بيان للناس كي قرقلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الله سبحانه وتعالى يكتوى هذا بيان أي هذا القرآن وأن القرآن في وما فيه da abin da ke cikinsa min akhbaril ummi sabiqa ne daga bayanin al'umman da ta gabata tunda an ce fasiru fil ardi mun ce asiru fil ardi imma hissiyan wa imma ma'anawiyan to in ma'anawi ne idan sairu fil ardi ka tafi a bayan ƙasa da ƙwaƙwalwarka ka yi karance-karance to haza bayanun linnasi wannan ƙur'ani ne zai fitar maka da dukkan wannan abun ga mutane zai muku shi dalla-dalla wa hudan kuma karanta haka ɗin da gane abin da ya faru yan baya shirya ne irshadun ila tariqil mustaqim wa mau'izatan kuma wa'azi ne wa mau'izatun hudan wa mau'izatun هذا بيان للناس وهدى وموعظة نعم وموعظة wa'azartarwa ne wanda zai sa zuciyarka ta sa ka nisanci saban irin wa'anda wa'ancan suka yi lil muttaqin lil muttaqin ay kusal muttaquna li'annahum humul ladina yantafi'una bil qur'an saboda an ce ga masu tsoron Allah domin su ne suke amfanuwa ga qur'ani fadhakkir in nafa'ati dhikra fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ita ce take musu amfani hada bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin wayannan ayoyin sun zo ne bayan ahdathu ghazwat uhud ko saboda yanzu muna so za a tunatar da mu'mine ne ai sun zo bayan ghazwat uhud hina asabal muslimina ma asabahum min al min al jarah wal qatl bayan abin da ya samu musulmai na kisa da da abin nan da razanarwa da tsorata da tashin hankali to fa ka'annal ma'ana kamar ma'anar ayan tana nufin latai a sulima a sabaku karfa ku cire tsammani don yanzu kun samu matsala fahadihi sunnatun lahi wannan fa sunnar Allah ce in ku sunnar Allah ne dan ku gane fasiru fil ardi ku yi tunani a kwakwalwarku a bayan ƙasa na abin da ya faru wancan annabin an jefe shi a can a ci nasara a can wancan sahabban wane an taba su a can su kuma sun ci nasara a can wa tilkal ayyamu kamar yin zamu zo mu samu iyyar sakkun karhum fakar masal qauma karhum mithluhu wa qaddara sunna fil umam min qablikum sunna ta zo a al'umman da take bayan ku wal aqibatu lil muttaqin khulasa na wayannan ayoyin Allah subhanahu wataala yana tunatar da mu'minai cewa abin da ya same su yake samun su na daga tsanani ba wai al'amari ne mai abin nan sabo ba wannan juz'i ne na sunnar Allah da take faruwa cikin al'umma kamar yadda kuma wannan sunnan ta same ku a Uhud an yi haka ne liyumayyizallahu as-sadiqa min al-kadhib Allah ya bambance wane ne imaninsa na gaskiya da na ƙarya wal aqibatu da'iman li alil imani wat taqwa amma sakamako mai kyau ga masu imani ne da masu taqwa kisa Allah subhanahu wataala tunda ya musu wannan wa'azin sai ya ce wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minina kada ku samu rauni dan wancan abun ahudi ya same ku wala tahzanu kar ku samu tashin hankali don wasu an kashe muku su a can wa antumul a'launa ay lakumul ghalaba wal aqiba bil hujjati wan nusrati wal ma'al za ku samu cin nasara a gaba matukan kun cika wancan sharuɗan in kuntum mu'minina wannan shine sharadi na farko kun cika sharadi na imani tare da takawa da kuma haƙuri to wannan ayan ayan nan tana magance mana abubuwa guda uku wala tahinu wala tahzanu wa antumul awlauna in kuntum mu'minin tana magance mana da'af nafsi duk abin da ya same ka kai kullun kai a cikin sa za a yi ta samun ka a'a hazan alal qatla wannan da aka kakkashe musu a Uhud a cire wannan damuwa din don idan mutum ya samu kalak ba shi ne kuke cewa abin nan akwai depression akwai anxiety depression abin da ya wuce a baya anxiety kuma damuwar abin da bai zo maka ke jinka na damuwa mu a wajenmu dai haka ne kuma haka ne suna kiransa al-iktiab wal qalaq wannan su ne abu da biyu al-iktiab wal qalaq na yi rubutu na yi fefa a kanta a international conference din nan yadda ƙur'ani yake magance al'iktiab walƙalak ayoyi sama da ɗari duka sun yi magana duk da cewa ba su zo da sunan iktiab walƙalak ba sai dai sun zo da suna na alhazan sun zo da suna na khauf sun zo da suna da makamantansu wala ta hazan alaihim la yansunka qauluhum ko menene waccan ayat ta ce hasarat din nan فلا تذهب نفسك عليهم فلا تذهب نفسك عليهم bala ta hamna suka alaihim hasarat da makamantansu to duka in ka tara ayoyin zaka samu in ma ka samu anxiety in ma ka samu depression to a nan gurin depression da za su samu shine abin da ya wuce a baya anxietal disease da zai zo musu shine yaki da zai zo su musu na gaba to in kullun ka yadda al'amarin Allah yana zuwa da yadda ya ga dama sannan yana zuwa da jarrabawa yana zuwa da wasu hikinkimu nasa to sai ya zama da ba za ka samu wannan ba sannan ba za ka samu ittirabul ma'anawi ba to sai hani na ubangiji ya zo ya hana mu daga adhafil mustaqbal kaga ana maganar future shine anxiety sannan yayi hani anil istislami lil hazani alal madi sai zo mana hani kan depression kar abin da zai samu kan sai kuma kawo bushara ta mustaqbal yace wa antumul a'launa za ku ci nasara fa in dai kun bi ka'idodin nan nan kuma sai aka samu ilaj magani na depression da anxiety at the same time wanda likita duk maganin da zai baka wallahi bai kai kwantar maka da hankali da zai yi ba shi sa masu psychiatric in kaga sun ce za su bada magani ku yi hakuri fa doctor ku yi hakuri qur'ani duk ya kai mu cikin wayannan masu psychiatric in kaga sun ce galibi za a bada magani to ana baka maganin ne da zai saka samu bacci ya kashe maka wasu abubuwa ta yadda a wannan tsakanin hormone na jiki yana canjuwa daga halin da yake ciki tunda damuwa tana jirkita hormone har zuban jiki jini, jini na mata din nan damuwa tana sa ta jirkita shi kawai ta yi ta zuban jini tun aka samu ya dan samu wannan warakar to qur'ani kuma shi kuma sai ya baka na kwakwalwa in ya baka na kwakwalwa kuma duk sauran zai tafi dr yusuf al-hausawi dr musa yusuf al-hausawi malami ne da islamic abin nan doktor ne na musulunci akwai mutumin da ya shiga damuwa mai yawa aka kasa gane damuwa duk abin da ake ta duba sai a yi ta tuna manyan abubuwa a yi ta duba manyan abubuwa manyan abubuwan nan kuma sun wuce wasu ma da kansa shi shi zai ba da labarin manyan abubuwan nan sai ya ce bari ku ji irin wannan cututtukan wallahi wani cutan dan wani abu kankani ne ake saka shi a zuciya sai a je a yi ta duba manya ana tamar wa'azi akan manya amma wani abu ne kankani sai ce yanzu idan mace ce wala zai iya mijinta ba abin da baya mata ba abin da baya bata ba abin ba girmama wanda baya mata duk abu da ka sani na nitsuwa da kwanciyar hankali duk ana yi mata a gida sai wannan doktan sai yake ce yanzu ba mamaki a matsayinta na uwar gida idan kudin cefa ne ba ta hannunta yake fara zuwa ba wala sai ta samu cutar nan ta yi shekara goma ta warke ba ku duba faɗan kankanin abu to in kankanin abu zai iya saka maka kai ta fama to ina ga babba yadda ya faru na Uhud kaga dole a samu abin da za a kwantar musu da hankali shi yasa Allah ya ta musu wannan wala tahinu karfa ku samu me raunin jiki da karaya wala tazanu kar ku shiga tashin hankali wa antumul a'launa shi yasa Allah subhanahu wataala dan ya nuna musulmi shi a kullum jarraba da za ta same shi da abin da zai kashe masa gwiwa ƙara masa ƙarfin gwiwa yake ga waɗanda ma suka samar maka matsala to in an samu wanda suka fi su ƙarfi karka yi saranda shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ce fala tahinu ko wata da ina fala tahinu wata da fala ta da wata da ila sal karfa abin da ya same ku a Uhud a gaba dan an yi har ku samu rauni har ku ce ma kun yi saranda a yi sulhu musulmi baya saranda na farko musulmi baya tsokana amma in tsoka tsokane shi aka zo gwabzawa kuma baya saranda kar kai a ce kai ne zaka nemi sulhu sai dai su su samu sulhu shi yasa a wani waje aka ce wala tahinu fifti ga'il qaumi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wallahi kar ku samu rauni shine wala tahinu wala tazunu ai kar ku samu rauni wajen bugawa da su in dai kuna jin zafi to su ma suna jin zafin yadda barawo yadda kake jin tsoron barawo in ya shigo shi ma yana jin tsoron in ka kwabde shi wala tahinu fi tagalba shi sa Allah subhanahu wataala ce fala tahinu wa tad'u ila silm karfa ku samu raunin da har za ku ce a samu sulhu wa antumul a'launa ku ne za ku ci nasara kamar yadda ya faɗa nan wala tahinu wala tazunu wa antumul a'launa can ma yace wa antumul a'launa nan kuma sai ce wallahu ma'akum ku fa Allah na tare da ku walai ya tira kun aikin ku ba zai tawaye ba kar musulmi ka zama mai sarewa me yasa yan kasuwa akwai wani aboki na a Egypt yake cewa ina so za mu yi kasuwanci yana ce wallahi ina son kasuwanci amma akwai matsala sai ce duk abin da kake so zan buɗa mu yi kasuwanci Egypt Nigeria sai na ce fa akwai matsala sai ce me ne problem ɗinka sai na ce masa riski sai ce ba za ka yi kasuwa ba na cire ka alayi ka fita ka faɗi ba zan yi da kai ba ai a kasuwa shi ne ka yi shirin tarbar riski 100% za ka iya yin asara amma kuma gobe wala ta hinu wala ta hazanu wannan ka'ida ce ba babba wa'antum al'alau a university wala akwai wanda ya ce shi medicine zai shekaran farko ya buga kai asalin wala ta hinu wala ta zo na gan shi a nan cikin alafat na gan shi cikin alafat malami ne kai kabo a gabanka muka yi wannan bawan Allah shi burinsa shine medicine ya nemi na ɗaya bai samu ba amma da ya nema bai samu ba sai ya ci gaba da cost din da yake a 200 yana wannan cost din bai samu ba ya ci gaba da wancan cost din 300 level bai samu ba ya ci gaba da wannan cost din 400 level bai samu ba ya gama digiri yanzu ya mana alƙawari ya ce zai je medicine ka tuna shi yanzu haka yauwa yanzu haka ya ce shi sai ya tafi yayi medicine wala ta hinu wala ta hazanu ya fara an kore shi na ya fara an kore to mala abdullahi ce min ya ya ma fara ku an fara an kore shi
mala abdullahi ce ya ma fara medicine ne a duk dai to su ne dai ba shi ba an kore shi zai sake komawa sau da haka babu sarewa babu ja baya to shi yasa Allah sai zo kuma yana ba su haƙuri yana cewa in yamsaskum qarhun na
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين walimahisa walimahisa وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين Allah subhanahu wataala yake cewa in yamsaskum qarhun ba dai ku damuwanku a a Uhud kun sha wahala ba in yamsaskum qarhun in dai haka ya same ku na cututtuka da azaba a- a- a- abin nan to faqad masal qauma qarhun mithluhu to a badar kuma ai kuma kun dandana wasu ku da su ba shikenan ba a badar kun dandana wasu anan an dandana muku wa tilkal ayyamu nudawuluha bainan nas dama haka rayuwa take yawmun laka wa yawmun alayk har kasuwa ɗin nan yau ka yi duka hanci gobe a maka duka hanci haka take ko ba haka ba ne yanzu masu kayan gwari akwai sanda za a je lagos ba irin wannan kayan gwarin ba wannan ba kayan gwari sunansa ba wannan fruit sunansa tumatiri nake fada ka akwai akwai akwai yan uba a nan gurin malam sani wallahi wallahi Allah ya fi karfin su honorable kai hakuri yanzu mai kwayan gwari akwai sanda in ya kai shi lagos wawa ake yi tumatiri kafin kafin motar ta shigo an gama amma akwai ranar da idan ya ajiye ya kwana biyu ba a saya ba me ti- me- me- me- me- me- me sunan motan me me sunan motan da take kai wa kayan gwari ya sunanta ma a ba j5 ba me roka mai roka sai ya yi ta neman mai kaya ya gudu ya gudu domin yanzu kudin saukewa ma sai ya biya kudin da za a je a zubar a rasa yadda za a yi da shi ya gudu amin ya gudu to shi yasa masu roka in- in su- da tsarin su in in lokacin ya fara ya fara zama available ne in za a tafi Lagos in za a kai sai sun ce sai sun ce ba mu kudin saukewa ka ba mu kudin saukewa daga nan ana zuwa inda matsala to sai a sauke a zubar sai a zubar da shi ka gani to watilkal ayyamu nudawuluha bainan nas haka dai al'amarin yake haka dai al'amarin yake muke ta juya shi tsakanin mutane annasru laysa da'iman li fi'a ba kullun za a yi ta samun cin nasara ba wal hazimatu laysa alama alamatu kizalin da'im dan kuma an samu an ci nasara akan ku ba kuma shike nuna ku ta baku bane bal hiya sunna ilahiyya wannan sunna ce ta ta, ta, ta ubangiji qad khalal min qablikum sunan fasiru fil ardi sunna ce ta Allah ka karanta ka duba yan baya ka gani إن يمسسكم قرهم فقد مس القوم قرهم مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس wannan haka ranaku muke juya ta tsakanin mutane yau ka ci nasara gobe a ci nasara kanka Allah yana haka ne wali alama Allahu alladhina amanu ay li yudhhira Allahu almu'min as-sadiq min almunafiq dan Allah ya gane mu- mu'mini da munafiki ilimin da yadda za a bambance wannan munafiki da wannan mu'mini ne la ilma jahalin sabiq ba wai ilimi na jahilci da Allah bai san shi ba fa dama Allah yana sanar da shi wannan ilma zuhurin wa tamyizin ba ilmi na jahilci ba fallahu ya'lamu kullu shay'in qabla wuqu'ihi Allah komai ya sani Allah ya san kai mu'mini ne Allah ya san kai munafiki ne amma dan ilimin Allah ya fito a cikin ku ko balo balo lakin al-ibtila yuzhiru al-haqa'iq wa yattakhidha minkum shuhada to ko a cikin ku a bambance munafukai a bambance muminai a bambance da gaskiya a bambance da ƙarya sannan kuma abin da yasa ake sa a ci nasara a kan ku wajen yaƙi wal yattakiza minkum shuhada dan a cikin ku a samu shahidai ai shaida ba abun wasa bane shahada ba abun wasa bane ay yukrimu ba'dakum bi manzilati shahada wani a azurta su da manzila ta shahada wa hiya a'la maratib ba'da nubuwa bayan annabta babu abin da ya kai shahada أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فالاستشهاد ليس خسارة بل استفاء ورف- ورفعة إذ- shi samun sha- shaida shahada wannan ba asara bace zabi ne daga wajen Allah subhanahu wataala wallahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah subhanahu wataala baya son azzalimai dai wayannan ayoyin sun zo bayan gazwat Uhud bayan yakin Uhud ne lokacin da musulmai aka ci nasara a kansu alamu yana nuna an ci nasara saboda an kashe musu da yawa to sai Allah subhanahu wataala ya kawo musu wannan ayoyin tasliyatan lahu dan a kwantar musu da hankali a gaya musu hikiman samun cin nasara a kansu kuma yanzu duk wanda aka kashe din nan ai sun rabauta sun rabauta kar ku shiga tashin hankali yanzu sa'ad ibn rabi mai kudin madina wanda yake cewa abdurrahman ibn auf laqad alimatil ansaru annani min a'lim an min a'lam min min menene eh annani min akthariha mala laqad alimatil ansar annani min akthariha mala yan madina sun san nafi kowa kudi amma an kace shi a hutu wannan babban jarabawa bane ba babban falala Allah ya bashi ba to na uku kwakwalwar sahabbai a gyara musu tunaninsu su gane wai menene cin nasara tukunna wai cin nasara shine ku je yaƙi ku ku yi nasara ku ɗebo ganima a'a a kashe kuma cin nasara ne wannan duk uhud an yi ta ne ba saboda yaƙukan gaba ne badar an musu a kwantar musu da hankali su san haka aka yi so a samu uhud an yi a nuna musu ba fa kullum za a samu irin na badar ba saboda haka gobe ana gane wannan bayani yanzu da suka yi uhud da suka yi badar ai za su ga gobe ma za su samu irin badar ne to in aka musu uhud to gobe in za su tafi ta wata ta bayan uhud za su tafi akan abu biyu ne abu biyu da suka tafi ko tafiyan nan ta zama irin ta badar ko ta zama irin ta ina irin ta uhud in ta zama irin ta badar nurun ala nur in ta zama irin ta badar in ta zama irin ta badar nurun ala nur in ta zama irin ta uhud to kuma dama sun tafi da neman shahada sai ikhlasin su ya fi garuwa wannan shine abu biyu da aka aka sanar da su a wannan guri din to wannan an ba su tarbiya wannan an fitar da abubuwa na farko tamizu sadiq min al-kadhib fi ar-raqa yuthiru al-jami wa fi shiddati yatamayyazu al-mu'min a cikin kwanciyar hankali da mumini da munafiki ba a gane shi amma a tsanani ana bambancewa wannan shine abu na biyu kuma abin nan abin nan ethical ethical abin nan fa'ida da zamu samu a karkashin ayoyi na ɗaya kenan na biyu raf'ud darajat bi shahada ethics domin shahada manzila ce mai girma sannan tarbiyar umma a tiwa al'umma tarbiya akan haƙuri ba haƙuri na gurin yaƙi ba fa na jiya na ci nasara yau an samu matsala to gobe yanzu na tunkari wani abu ɗayan biyun nan zan ke tunawa ko nasara ko faduwa in da faɗi ta ina zan tunkare ta yanzu in na shiga kasuwa iri kaza in ban ci nasara ba to na farko ka shirya a zuciyarka zuciyarka ka shirya ba za ka samu abin da ba kwa so din nan ko a zo a samu matsala a zuciya dama ka shirya kullum kuma ana so ka zama 50-50 50-50 bainal khawfi war raja ko in ci nasara ko a ci nasara a kaina to in ka ci nasara za ka samu kwanciyar hankali in an ci nasara a kanka kasuwan ba ta yi daɗi ba to dama ka shirya mata a zuciya za ka ce to adama haka Allah ya kaddara to in kuma aka samu mummunan to Allah ya baka yadda ake gwadawa yadda ake ƙara komawa tawakkali siru fil ardi kwakwalwanka ta yi biyawo a bayan ƙasa kana motar ka ta lemo kana samun miliyan goma sai ka fara tunani wa za ka tuna wane fa jiya miliyan shida ya samu ka gani na ninka shi to jibi idan kana neman miliyan goma sai ka samu asarar miliyan ɗaya ban fada da yawa ba fa sai ka samu miliyan ɗaya sai ka ca alhaji wane wancan shekaran fa wata uku da ya wuce miliyan sha bakwai ya yi asara kun ga kwakwalwan ta koma fasiru filadi ta yi tunani a baya ko ta ci ai wane miliyan sha bakwai to ni kwanan miliyan ɗaya wane mota shida ne samu ta ni ko mota ɗaya Allah ya ji kan malam Bello Musa lokacin da malam bello musa ya zo allah ya masa rasuwa rasuwan ta faru da sati biyu honorable wana yana da mota pontiac sabuwa aka kawo masa ita ba ta yi sati ba inji ya buga na zo nan ya ga damuwa ta ta yawa na ce ko sati ba ta yi ba mota sabuwa kuma inji ya buga yanzu ana maganar 300 a lokacin injin tafi 300 ba sai ya ce min malam malam bello musa farai ya rasa mu kuma injin mota muka rasa dala wannan kokolwa ta yi wala sai na ji sai na ji na dawo normal ina jajanta masa ina cikin damuwa a wannan lokacin zaka ci na yana da wata mota frontier to haka ake yi in ka samu damuwa sai ka tuna wanda ya shiga damuwa fiye da taka in ka samu riba da ɗaukaka sai ka tuna wasu fa ƙasan ka suke a riban sai ka ƙara gode wa Allah da wanda zai iya cewa yanzu in yi shekara da kaya fili na shekara guda yanzu riban dubu ɗari bakwai to wani ya yi shekara da filin ya samu faɗuwan ɗari bakwai kuma to shi sa Allah yake cewa wannan menene wai take zama kun shuhada wallahi yuhibbul zalimi sannan Allah subhanahu wataala yayi haka ne wal yumahhisallahu alladhina amanu muminai da aka sassare su aka yayyanke su aka tayar musu da hankali a yakin dan ya kankare musu zunubi wanda aka kashe masa nasa yayi hakuri Allah ubangiji ya yafe masa zunubinsa kuma ya dauka masa darajarsa wa yamhaqal kafirin kafire kuma a saka musu jarrabawa da haka ne aka samu wannan al'amari ne ai wa min hikamil idala hikima na jujjuya al'aburan alal mu'minina akan mu'mine tanqiyatuhum min adh-dhunub akan kare musu zunubi sawa'un bima hasal lahum min qatlin na abin da ya faru na an kakkashe ƴan uwansu aw bima asabuhum min jirahin ko kuma ciwo da aka ji musu a yakin wa min zalika annahum in intasaru da'iman dan haka idan aka bar su kullun suna cin nasara hasala li nufusihim dughyanun wa da'ful iman sai zukatansu kullun ta zama tana da girman kai su ce mu mu gobe ma akan a buga da wasu zamu samu shikenan an samu su girman kai to kana samun girman kai kuma ka fadi amma idan aka cire musu wannan gobe ko za a yi za ce Allah kai ne mai bada nasara mun gane shi yasa wa yamhaqal kafirin su kuma kafirai an yadda ne yanzu su ci nasara dan su yi girman kai azabansu da bala'insu ya karu a duniya domin su in sun samu nasara za su yi girman kai fai kunu zalika sabon fisti isalihim bi hukubatin tudammiruhu haka sai zama abu ne da aka yi shimfiɗa da wata hukuba da za ta halakar da su karkashin wayi mahi sallahu ladina aka ne ko wayi mahi sallahu ladina amanu wayan haƙal kafirin akwai wasu fa'idodi masu ɗan yawa wanda wanda ya dace mu dan karanta su amma in mun fara kuma a ina ga time din zai ba mu lokaci muna da sauran minti hudu ko wannan ayoyin da suka gabata fa'idodi na tarbiyya da zamu samu a ayoyin gaba daya tun daga fasikul siru to fasiru fil ardi fanduru har zuwa nan wajen karkashin fasiru al-itibar bil umami sabiqa ana so kullun kake wa'azantuwa da na baya da kai kullum kake wa'azantuwa ko yaro ba yana da hankali ba yaro yana da hankali yana da shi ko bai da shi in yaro ya taba dutsen guga ya kona shi ko a ruwa dutsen guga yake ba zai taba ba ya wa'azantu ko bai wa'azantu ba to kai balle kai babba mashru'iyatul qiyas wal i'tibar akwai shari'anci shari'a ce yin kiyasi ka duba 'yan baya ka kwatanta su da 'yan yanzu ka san na gaba su ma za su zama irin haka in suka yi abu na uku shiryarwa na ƙur'ani ga mutane ne gaba ɗaya wala ta hinu wala ta hazanu haza bayanun linnasi kai da aka gama ba ce haza bayanun lilmu'mini na ba ba ce haza bayanun li almuttaqin ba sai aka ce haza bayanun linnasi abubuwan da suka faru nan wa'azi ne ga mutane kowa da kowa da mumini da jahili da kafiri da me duk hankali masu wa'azi ne akan mutane at-tasliya wa tahdhiri ma'an na'am sannan tsoron Allah sababi ne da zai saka amfani da Qur'ani in kana jin tsoron Allah ko fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin نعم موعظة للمتقين
وساروا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين يا ولكم وموعظة للمتقين هدى وموعظة للمتقين wala tahinu wala tazunu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin daukaka ana samun ta ne an yi imani in kana so ka samu daukaka ta siyasa ka samu daukaka ta kasuwanci ka samu daukaka ta sarauta ka samu daukaka ta koma mene to ka je ka yi imani da Allah ka yi imani da Allah za ka yi mamaki wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa amma sharadi in kuntum mumini sai dai kuna da imani to jarrabawa tana da hikinkimu da yawa akwai hikinkimu da yasa ake jarrabtar mutane mun karanta wasu ba sai na sake maimaita su ba sai dai shi jarrabawan dai ina tsatsallake wasu ne saboda saura minti daya Allah ubangiji ya mana albarka wanda muka faɗa dai Allah ya amsa wanda muka kuskure Allah ya fi mana gobe za mu tashi am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin insha Allah tabaaraka wa ta'ala ala aya ta 142 subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh